ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da ƙarin jinjina ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine mai kowa mai komai abin da ya ce a yi shi za a yi in kuma ya ce kar a yi dole ne a bari wanda ke shine ke jijiye dare da rana shine kuma wanda yake ba kowa ikon yin abin da shi Allah ɗin yake so to Allah mun gode maka sannan kuma a wannan yini na asabar biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ke yayi daidai da ishirin da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da biyu da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu fara wannan karatu na addurarul bahiyya na al'imamu shaukani kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko muka sanar daidai gwargwado kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba ‘yan uwa amsawa to Allah shi karba mana gabaki da insha Allah subhanahu ta'ala ban ambaci daura ba kamar yadda aka tuttura cewa za a yi daura saboda wani bayani wanda ke idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu karken karatun ina fatan za mu yi za mu tattauna a kai insha Allah ta'ala kuma za mu rinka amfani da wannan littafi ne na al'adillatun rudiyya wato sharhi ne tare da waɗansu bayanai dangane da suka shafi a mufradat da kuma adilla watan hujjoji na hadisai musamman ingantattu waɗanda shi alimamu shaukani ya tattaro a cikin muhammad subuhi bin hassan hallak ko ya tattaro a cikin wannan littafi insha Allah subhanahu ta'ala yana da kyau duk wanda yake da matanin to ya zanto zai zai fi jin daɗin karatun idan yana da wannan sharhi mun banci wannan ko Allah ya sa mu dace sannan na daga cikin waɗansu shiru waɗanda za mu yi ƙoƙarin isti'ana da su akwai wannan littafi mai suna addarari almudiyya wanda ke shi kanshi imamu shaukanin ya shirhi da kansa kaga wala yunabiyuka mithlu khabir wanda shine ya rubuta abu babu wanda zai iya fede bayanai dangane da sharhin wannan littafi da ya rubuta fiye da shi marubuci addarari al'addurar afwan addarari almudiyya narkakkun azurfa ko kuma zinari waɗanda suke gudanantuwa asalin kalmar almudiyya almudiyya ne sai aka yi ibdalin alhamza din ma an yi ibdalin alhamza ya an sai aka yi idigami ko aka yi idigami ta matsaleni wa awwalan mithlin wa jinsin in sakan kamar da ibn jazari ke bayani ko sannan kuma na daga cikin shuru waɗanda Allah da zamu istiyana da su akwai fadlu rabbil bariya bi shart ad-durar bahiya ta'alif abul hasan ali ramli afallahu anhu bi mannihi wa karami wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zamu istiyana da waɗannan ba domin komai ba domin ƙara fahimtar wannan littafi ɗin kasancewar littafin matani ne ya ɗibo fikihun na hadisai ne kai tsaye ya yi iktisari ya rubuta wannan littafi to kaga duk rubutun littafin da aka yi mishi irin wannan rubutu ba a feda bayanai dalla dalla ba an yi shi ne a takaice to dole su da mene sai da shuro sannan kuma daga cikin shiro wa in kana wajizan jiddan akwai algurarun nakiya ala durur bahiya wanda a sheik al'allama faisal bin abdulaziz al mubarak ya rubuta shi gashi nan da kamar da kuke gani algurarun naqiyya zababbun bayanai tacaccu don gane da yafi da abin nan dan sharhi wanda yana da sauki matuka akan durul bahiya da kuma tartibinta Allah ka samu dace Allah shi mana jagora sannan kuma a yanda karatun zai kasance muna fatan ya zanto zamanin kan shi ne sau a sau biyu a wata insha Allah ta'ala sau biyu a wata ya zanto sati na biyu muna da sati nawa ne a wata sati hudu ko to ya zanto sati na biyu da kuma satin karki insha Allah ta'ala sati na biyu a wata da kuma satin karki haka darussan zai za su rinka gudanantuwa in Allah yarda eh bari mu amfani da watan bukun tunda an buga ne shi mun gane ko sannan kuma cikin ifa Allah subhanahu wataala akwai daurora da muka yi a baya na daga cikin abin da ya taso da wannan daura din mun yi daura akan a usulin fi tafsir na Usaimin alhamdulillah mun kammala ta mun yi daura akan maqsur wal mamdud na ibn Durayd cikin ifa Allah shi ma mun kammala sannan mun yi daura akan a daura na goron sallah ko akan littafai na tajwidi akwai kitabut tajwid akwai hidayatul mustafid akwai tufatul atfal sai matun jazariya alhamdulillah duka mun riga mun kammala su sannan kuma akwai wata dama daura tun da muka ɗauko ta a kan littattafai kamar haka akwai mulhatul irab da tufatul lamiyatul af'al na sarfu na ibn malik waɗannan duk mun kammala su yanzu abin da ya rige mana su ne matunul warakat sai kuma alburda sannan kuma sai wanne kenan akwai annahul wadih aljuzul thani sannan sai kitabuz zuhud su ne suka rage mana so da izinin Allah sun ta'ala muna fatan su man Allah da hankali hankali zamu samu mu kammala sannan akwai daura akan riwayar khalaf wacce mun hada ta ne da wanda muke yi shi zai kasancewa ne ranar litini da talata da safin Allah yarda litini da talata muna fatan zantun Allah da karfe tara zuwa karfe goma da rabi mun kammala na wannan sannan kuma sai na mun kammala na kadab sannan kuma sai sauran littafai akwai ɗan suma dororon da in Allah da za su taho a hankali a hankali Allah shi mana agaji ga baki da sannan akwai tarjama ta al-Imam Shaukani kamar yadda a wannan littafi din wannan shari'a da Jalisa Radiya suka kawo duk wanda ya duba shafi na goma sha uku zai gani gashi nan tarjamatu sahibi durar bahiya idan an ce addurar bahiya kalmar addurra addurar jam'i ne na durra lu'lu'i kanana lu'lu'i kanana addurratul bahiya in aka ce albahiya bi ma'ana aljamila ma'ana dur abun nan lu'lu'i ƙanana masu kyau mun fahimci wannan ko menene ma'anan hakan ma'ana ka'idojin da ke cikin littafin nan sun yi kama da mene sun yi kama da lu'lu'i ƙanana masu kyau wajen yin tashbihin kenan ibn jazari shi ma ya littafi ya samu littafin addurar sai dai shi addurar mudiyya akan kirawo'i guda uku su ne shikamako na shatibiya Allah ka samu dace to kafin ba da karanta ko kuma dan lakasa takaita tarihin yan uwa muna fatan wannan zaure ne zanto zaure wanda yake ba wani zan ni kada zan ga gudanarwa ba za a samu wasu daga cikin wadanda za su rinka za mu rinka gudanarwa tare mun fahimci wannan ko musamman kai ko da ma ina nan kila din duk lokacin da ka zauna za ka karatu ba wai kai ɗaya ne za ka ɗauka kai kai ne malami ba a'a akwai waɗanda su ma malamai ne cikin waɗanda za ku karatun nan akwai waɗanda suke kwakwalwarsu ma ya fi naka mun banci wannan ko ma'ana kara ɗauka ni malami ne wanda yake zai za a samu komai da makamancin wannan a'a abinda Allah sun ta'ala ya yassare kenan wannan akwai dama da fage na bada gudunmuwa mun fahimci wannan ko Allah shi mana jagora tarjamatu sahibi durar albahiya tarjama gajattaccen bayani dangane da abin da ya shafi mai littafin addurar albahiya huwa al-imam al-mujtahid محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الشوكاني ثم صنعاني mai wannan littafi shine cikakken sunansa shine Muhammad dan Aliyu dan Muhammad dan Abdullahi Ash-Shawkani nisbatan wanda aka danganta shi zuwa ga Ash-Shawkan thumma sanani sannan kuma sai zanto an danganta shi zuwa ga sana'an wato ma'ana mazaunin sana'an ta can siriya a yanzu ko walida yawmul litinin an haife shi ne ranar litini 25 28 min shahri zulqa'da a cikin watan zulqa'da min sana shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku bayan hijira fi hujrati shaukan a wani gari ko wani ƙauye da ake ce mishi hujrati shaukan wani sha'a kama yan shau tullabul ilmin shar'i haisu hafizul qur'an waje wadahu kamar yadda ɗaliban ilimin shari'a suke rayuwa shi ma wannan malami zagagurin malami haka shi ma ya rayu kuma ya haddace alkur'ani ya kuma kyautata karatun alkur'ani din watan ya koyi karatun alkur'ani da tajwidinsa kuma ya haddace wa hafiza adadan كبيرا من المتون قبل أن يبدأ أحد الطلب يا حدثي لتتفي ما سيوا قبان يفار نيمن إلمي ولم, ولم تتعهد سنه العاشرة من أمره ثم اتصل بالمشايخ الكبار ألوك تندا بكمل شيكرا قوم بركة كرا يونسا دكانكما سيجي وجم ya haɗu da manya-manyan malamai ya ci gaba da kwankwada daga gare su wa kana kafirar lishigal bi mutala'atit tarih wa majami'il adab sannan kuma malami ne wanda yake ya yawaita karatun littattafan tarihi ya shagaltu da karanta littattafan tarihi da kuma littattafai da aka rubuta akan ilimin adab da makamancinsu to kuma inda ne bayani ba za mu kare ba za mu karanta ne ga baki ɗaya ba mu abin da ke kan mu ko kuma ke nema shine mu karanta fikihun da ke cikin littafin sannan a shafi na gaba can idan mun je shafi na goma sha biyar za mu ga ga bayani na akan abin da ya shafi wasu daga cikin littattafansa wa ilaika ashhara mu'allifatihi al-matbu'a ga mafi shaharan littattafansa nan waɗanda aka buga su na farko akwai addarari almudiyya wanda ki shine na nuna mana gashi nan addarari almudiyya abinda zai baka sha'awa ya ɗauki gaba-gaba ne littafin yana ta sharhi kawai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ke fiqhun da ke cikin littafin ya tsotso ne daga cikin hadisai wa in kana waɗansu hadisan akwai rauni tare da su amma dai idan ka haɗa shuruɗin musamman wanda wannan wanda aka mai ta hakiki to za ka ga malaman suna ishara zuwa ga muhakkikin suna ishara zuwa ga hadisan da suke zagifai ba za ka gane imamu shaukani dakari ne a cikin wannan ilimi na fikihu ba sai ka karanta littafin shi nailul autar wanda yake sharhi ne na muntakal akhbar na ibn taymiya to idan ka karanta nailul autar ne za ka fahimci irin baiwa da Allah ya mishi wajen ilimin fikihu sannan za ka iya gane bai wanda Allah ya masa har ila yau waje abin da ya shafi ilimin usulul fikihi idan ka karanta littafinsa irshadul fuhul ila tahqiqi ilmin usul irshadul fuhul watan shiryatar da dakarun malamai domin kalmar fuhul jam'i ne na alfahalu in an ce alfahalu shine karo watan dakarun sa to ya yi aral kalmar yana nufin dakarun malamai shiryatar da dakarun malamai zuwa ga mene tabbatar da ilimin usulul fiqhi gaskiya in kana kwaɗayin ilimin usulul fiqhi to bai kamata a ce baka da wannan littafin ba in kai ɗalibin usulul fiqhi ne insha Allah subhanahu ta'ala zan dauko littafin in zo mana da ita waɗanda ba su ganta ba su san littafin sannan kuma ba wai kawai a wannan fanni ba ya yi rubuce rubuce hatta tafsirin alkur'ani yana da fathul kadir aljami'u baina fannayin riwaya wa diraya min ilmi tafsir yana da asailul jarrar almutadaffiq ala hada'iqil azhar shi ma littafi ne ana buga shi cikin mujalladi guda biyu dangane da abin da ya shafi ilimin fikihu sannan shi wannan dakanan malami al'imamu shaukani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ransa ne a jimada ukura wato watan jimadar ukura shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin Allah shi jikansa Allah shi masa rahama to gaskiya imamu shaukani yana ɗaya daga cikin mayin Allah malaman da Allah ya samun son su cikin zuciyata na dan yawaita karatu akan shi na makamancin wannan dan daidai gurgudu to cikin iko Allah sun ta'ala Allah ya nuna min shi a cikin mafarki wanda yake ina fata in Allah da shi ne aka nuna mini an siffanta min da shi mutum ne wanda yake malami yana da wata mutum ne wanda yake gajere amma ba gajere can ba gajere ne kuma yana da gizago sosai malami ne wanda yake kuma akwai akwai kaifin kwakwalwa da basira wanda yake insha Allah sun ta'ala karance karancen sa littafin sa zai kara tabbatar maka da irin kaifin kwakwalwa da basira na shi to kai tsaye za mu shiga cikin littafi menene manhajin imam shokani a cikin wannan littafi manhajin sa shine tattaro maka matsalola na fiqhu waɗanda kai tsaye suka zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kana waɗansu hadisan akwai rauni tare da su insha Allah sun ta'ala za mu rinka ganin bayanansa a cikin waɗannan littafi insha Allah Allah ya samu dace kai tsaye ya fara da alkitabul awwal kitabut tahara littafin sarki littafin sarki me yasa ya fara da littafin sarki me yasa bai dauko littafin haji ba me yasa bai dauko littafin kasuwanci ba buyo me yasa bai dauko kitabun nikahi ba a'a kawai kai tsaye sai ya kawo a cikin sai ya fara da kitabun tahara to sanannen al'amari ne wanda yake duk inda ka je a duniyan nan duk wani musulmi wanda yake zai tashi yayi ibada sai ya fara da mene sai ya fara da sarki musamman abin da ya shafi sallah sarkin nan mutum zai fara gusar da najisa tukuna idan har yana da bukatun ya je ya najisa bayan wannan sannan kuma sai ya zo ya yi alola sannan wannan shine zai bashi dama ya yi tsarki ya ci gaba da ibadarsa to dangane da tsarki din imamul shaukani ya tattaro mana matsalola kamar guda shida ko makamancin wannan waɗanda suke da alaka da kitabu tahara don haka sai ya fara da cewa afwan na'am to bari mu ci gaba da kawai wal ma'u tahirun mutahhirun ruwa ana siffanta shi da sifofi kamar haka amma ruwan ruwa wanda yake da tsarki galibi da tafan fiqh mu zamu ga suna kasanta shi suna kasa shi da sifofi guda uku ko kuma suna siffanta shi da sifofi guda uku akwai alma'u tahur akwai alma'u tahir akwai kuma alma'ul najis to shi alma'ul najis shi babu wani magana a kansa dangane da abin da ya shafi abin da ke da alaka da ibada amma shi alma'u tahur shine kai tsaye wanda yake da alaka da ibada shine ma imam shaukani sai ya kawo mana shi anan da cewa alma'u tahirun mutahhirun wani irin nau'in ruwa yake magana anan shine alma'u tahur idan suka siffanta ruwa da at-tahur bi wazni fa'ul shine alma'u tahir al-mutahhir in ko aka siffanta ruwa da cewa at-tahir to shine ruwa wanda ba shi halasta ya amfani da shi wajen ibada misali ruwan da wani abu mai tsarki ya shiga masa ya jinkirta ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku idan muka ɗauki ruwan da misali kauka kola ya zuba a cikinsa sai ya jinkirta ɗanɗanansa ko kuma ya jinkirta kalansa ko makamancin wannan kaga wannan ba za a ce mishi najis ba yi za a ce mishi alma'u menene at-tahir sai dai hal yasihul ibada bihi alal qawlir rajih kaga ba shi halasta ibada da shi mun fahimci wannan ko to kai tsaye sukan siffanta wanda za a yi ibada da shi da cewa alma'u tahur idan kuma har an ce mishi at-tahir to dole sai an kara wata siffa mutahhir mun fahimci wannan ko to shi yasa imamul al-imamu shaukani ya bukaci ya kawo mutahhir kenan da a ce imamu shaukani rahimahullahu yayi amfani kai tsaye al-ma'u tahir al-ma'u tahur afwan al-ma'u tahur bai bukatun ya kawo mene mutahhir to rahimahullah wal ma'u tahirun mutahhirun shi ruwa mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa wani irin ruwa yake magana nan wannan ma'arifar da ya kawo mana tana nuna ruwa ne jinsin ruwa watan al'aljinsiyya kenan mafinci wannan ko ruwa wanda yake na asali ko dai ya zanto wanda yake ya sauka daga sama ko kuma ya bubugo daga ƙasa ko kuma na rijiya wayin kana shi ma ya bubugo daga ƙasa ne ko ko kuma na famfo ko makamancin haka musamman yanzu akwai famfo to da ya siffanta ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai ya ce man la yukhrijuhu anil wasfaini babu wani abin da ke fitar da shi daga waɗannan siffofin guda biyu illa ma gayyara rihahu aw ta'amahu aw launahu min an-najasati to babu wani abin da zai fitar da ruwa daga sifofin nan guda biyu ma'ana babu wani abin da zai hana ruwa ya siffanci da waɗannan sifofi guda biyu amma wani irin ruwa ruwa na asali ruwa na asali ina ƙara nanatawa domin alma'u wannan alɗin alce alce wacce take nuna asala na ruwan cewa jinsin ruwa ko dai ya zanto wanda ya bubbugo ko kuma ya sauko daga sama la yukhrijuhu alal wasfaini illa ma gayyara rihahu babu wani abin da zai fitar da ruwa daga siffantuwa daga waɗannan siffofi guda biyu cewa tahir ne mutahhir sai abin da ya fitar da shi ko kuma ya canja rihahu kamshinsa kafin mu wuce wal ma'u tahir mutahhir wani idan wacce ne ita ce matsala ta farko daga cikin misayil din da imamu shaukani yake son ya kamana dangane da abin da suka ya shafi ruwa matsala ta farko ita ce ruwa na asali mai tsarki ne mai tsarkakewa la yukhrijuhu anil wasfaini illa ma ghayyara rihahu wannan kuma ita ce matsala ta biyu kila a nusa to zaga an sa wa fihi sittatu masail ko makamancin wannan to inda an kawo sai mu gane cewa matsala ta farko ita ce almahu tahirun mutahirun la yukhrijuhu anil wasfaini illa ma ghayyara rihahu wannan shine ita ce matsala ta biyu abin da ya canja kamshin ruwa ka ɗauki ruwa sai ka ji na kamshin coca cola kai tsaye ko kuma ka ɗauki ruwa sai ka ji yana kamshin turare kai tsaye turaren wanda yake sana'antacce ne na ɗan adam misali turaren da yake kurkusa wanda za a fi ganewa kamar misali turare ɗan duwala sai ka ɗauki ruwa za ka ɗai kaɗi ruwa za ka kuskura baki ko za ka alwala da shi kawai sai ka ji yana kamshin irin wannan turare kai tsaye kaga ai turare ne wanda ke sana'an dan adam ne ya gayyar iya abin nan samar da shi ko aw ta'amaku ko kuma abin da ya canja dandanan sa ka ɗibi ruwa za ka yi alola sai ka je na da dandanan gishiri a afwan dandanan siga wannan zai fi fitowa kai tsaye domin ka san ai babu wata alaka tsakanin ruwa da menene siga amma gishiri kila eh saboda kila an hako shi ne da kasan gurin kamar misali idan ka tafi Chad kasan su can su yadda kasan gishiri haka haka afuwan ruwan su kai yadda kasan gishiri akwai wani kani na da ya tafi can bayan ya tafi can shikenan sai suka ɗibo ruwa za su yi adola bayan sun ɗanɗana kawai sai suka ji malam yadda kasan gishiri shine sai bugo mun waye ke tambaya ta bayan ya tambaye ni sai nake ce mishi to wannan kamshin abin nan ɗanɗanon gishirin da kuka ji shin da kamar fitansa ne ko ko a'a an zuba mishi ordinary gishiri ne wannan sai ya ce a'a daga asalin shi ne sai ce to wannan babu komai ku a lura da shi to ashe kenan abin da ake taɗi a nan duk wani abin da ya canja ɗanɗanon ruwa test kenan ko kuma na'am ko kuma kamshinsa kamar yadda muka ji baya sai kuma ɗanɗano au launuhu ko kuma launin saminan najasati daga cikin najasosa idan an samu kenan wani abu ya shiga cikinsa abin da ke shiga cikinsa sun nan bai wuce biyu ko dai ya zanto mai tsarki ne kamar misalin abincin da miyan kuka ruwan da miyan kuka za ta zuba ciki ko kuma miyan kalkashi ko kuma shinkafa jollof rice ya zuba cikinsa kaga wannan yana da sunan menene tahir dai amma ba mutahir ba ko kuma najasa to kafa'an idan najasa ta shiga cikin sa ta gayyara shi ta gayyara shi ta canja shi to wannan bittifak malamai sun tafi akan cewa najasa ne to idan an samu wani abu ya shiga cikin ruwa ya canja kamshin sa ya canja dandanan sa ya canja launin sa daga cikin najasusa to wannan ya tashi aiki ya zama alma'un najis za a siffanta shi da shi wa sani sannan babu wani abin da zai fitar da shi daga siffa ta biyu menene siffa ta biyu za mu ga sun sauke muna ƙasa ai kaunuhu mutahhiran in kun lura ya ce ne wal ma'u tahirun mutahhirun ko kaga tahirun ita ce siffa ta farko mutahhirun ita ce siffa ta biyu tahirun ma'ana mai tsarki ga kansa mutahhirun mai tsarkake waninsa kamar wanda yanzu ka tara shi daga sama za ka yi alwala da shi kaga wannan tahirun ne fi nafsihi mutahhirun li ghairihi to babu wani abin da zai fitar da ruwa daga siffan nan ta biyu ita ce mutahhir ko wa an tsani babu abin da zai fitar da shi daga siffan nan ta biyu ma'ana kaunuhu mutahhiran ma akhrajahu an ismil ma'i ma din nan kar ku damu idan ka'ida ta luga ta kama zamu zamu bayani ba don kuma saboda ya zanto a fahimci irin waɗannan kalmomi a dawa ɗin waɗanda in ba an kiyaye ba karke wajen fassara ya zanto sai a fassara ba daidai ba kuma kamancin wannan ma'anin nan musuliya ce tana da ma'anan allazi ai allazi akhrajahu an ismil ma'il mutlaq shine wanda ya fitar da shi daga sunan sakakken ruwa min al mughayyiratil tahira na daga cikin irin abubuwan da suke canja ruwa amma masu tsarki wato kenan idan najisa ta fada cikinsa ya fita daga mene tahir ya fita daga mene mutahir amma inda wani abu mai tsarki zai shiga cikinsa ya jinkirta ɗaya daga cikin sufofin nan nasa guda uku yanzu yana na ama'ul menene a tahir amma gairu mutahir jazakumullahu khaira idan muka kula da kyau ya sauke mana mai sharhi ya sauke mana nan ba ta biyar a ƙasa ko ya ce ka sabon kamar sabulu ruwan da sabulu ya shiga cikinsa za a iya amfani da shi wajen wanki da makamancin wannan wala ajin da kullu wa za'afaran da kuma za'afaran shi ma nau'i ne na turare au gairu zalika au gairu zalika ko kuma wani haka wato wani waɗannan abubuwan min al ashiya'i tahira daga cikin abubuwa masu tsarki allati yastagna anha ada yastagna anha adatan wadanda ake wadatuwa da wanda ko kuma yastagni anha adatan wanda ruwa ke wadatuwa da su bisa ga al'ada misali shin za ka ka taba ganin ruwan da yake da jan manja kaga adabi'ance ruwa ya wadatu daga jan manja ka taba jin ruwan da ke kamshin mirinda domin ya wadatu da shi bisa ga al'ada ko to duk wani abin da yake mai tsarki ne ya shiga cikinsa ya canja shi na daga abubuwan da ruwan ya wadatu da su a ɗabi'ance to ruwan nan yana nan a tsahir amma gairin mutahir me kenan ke nuna mana mafhumul mukhalafa na nuna man cewa kenan idan abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa ya jinkirta ɗaya daga cikin sufofin nan nasa guda uku amma bai rabuwa da shi al'adance a ɗabi'ance bai ruwa bai rabuwa da shi to ruwan nan yana nan at-tafur yana nan al-ma'u at-tahir al-mutahhir misali kamar yaya ka misali ruwan da ake hako shi daga gurin da ake hakan kanwa ba za ka raba shi da mene ba zantsi kaga wannan zantsin da ya gauraya ɗanɗanansa ya canja ɗanɗanansa kaga yana nan da ya mene kaga shi wancan abin da ya hada da shi mene ne tahir ne shi ba ko to ruwan nan yana na mene tahur ko kuma tahirun mutahirun kenan abin da ya tabbatu ya jinkirta shi min kararihi mun tafi musabaka kasan abin nan Edo State da muka je akwai wani yanki wanda yake inyamurai da muka wanci wannan suna zaune a gurin da muka je gurin sai muka kasan gurin jaja wurce yadda kasan an sami jan bulo an farfasa an zuzuba a gurin automatically ruwan da ke gurin na rijiya za a iya samun lokacin da zai gaurayi da kasan gurin kaga launin su zai ne zai canja kaga kamar rigar malam haka zai koma to wannan kenan la yadurruhu ba zai fitar da shi daga mene tahir mutahir ba kenan duk ruwan da ya canja wani abu min kararihi da kamar tabbatar ya canja shi to wannan ruwa yana nan mai tsarki ne akan ce mu akan ce mu ruwan rijiya birgimin kwaɗi saboda kwaji suna fitsari ciki suna bayan gida ciki amma still dai ruwan nan yana nan mai tsarki ne idan ka samu ruwa wanda yake akwai kainuwa a kansa ko kuma wannan bado kwala da bado da sauransu spirojara gansa kuka duk zaka ji shi na mene yana karni za in kun muka duka kallo da ke za ga wani abu a gefensa jaja jaja jaja jaja jaja to har ila yau dai ruwan nan nan tahir mutahir ko kuma tahur zaka iya ibada da shi kaga wannan la yastagni an ma'u adatan kamar ruwan da ke fitowa ta karkashin bishiya sai ka ji ruwan nan nan daci daci irin na wannan bishiya din shi ma har ila yau dai tahur ne saboda mene saboda huwa min kararihi huwa min kararihi Allah ka sa mu dace fa yusbihu al-ma'u tahiran fi nafsihi to kenan ruwan sai ya zanto ya zama mai tsarki ne ga kansa gairi mutahir li gairihi amma wanda yake ba mai tsarkake waninsa ba me yake nufi anan shine duk abin da ya shiga cikin ruwa wanda zai iya canja ruwan nan ɗaya daga cikin siffofinsu guda uku amma abin da ruwan zai iya wadatuwa da shi a ɗabi'ance mun fahimci wannan ko duk abin da ruwa yake ba shi da alaka da shi a ɗabi'ance kamar misali warin kanazir ai babu ruwan da zaka ji na warin kanazir babu ruwan da zaka same shi da kala irin na manja domin duk inda ka ji a duniya babu amma da a ce ruwan nan zai za a zuba za a zuba manja a cikin ruwa har ya zanto ya canja launinsa to kaga wannan ruwan ya tashi a tahur ko kuma mutahhir yanzu ya zame ne tahirun bi nafsi fi nafsihi mun fahimci wannan ko idan har ruwan yana wadatuwa da shi to ruwan nan ya zame ne ruwan ya wadatu daga wannan abin da ya shi mugayyirhi kaga ya zama tahirun fi nafsihi amma idan ya zanto bai wadatuwa daga wannan mugayyiri mugayyirhu ruwan yana nan mene tahur ba sani ba kuma mu fahimci wannan bayani to Allah ka sa mu dace to mu koma cikin can matani wala farka baina kalilin wa kafirin sannan kuma babu bambanci tsakankanin ruwa wanda yake kaɗan da kuma wanda yake mai yawa kenan ko da ruwa mara yawa ne in dai har wani abu ya jinkinta sifofinsa nan guda ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku to shi kenan ya fitar da shirka mene tahur idan mahomin kararihi ne yana nan tahur ɗinsa idan kuma ba min kararihi ba ne yanzu ya zama ne ya zama tahur ne ya zama tahir ne kawai fi nafsihi amma gairu mutahhir nafsihi kaga nan fa ba batun ba batun najasa ko da mai yawa ne ko kuma mara yawa waɗansu malamai sun kokarin su yi tahdidi da makamancin wannan wala Allah shi yasa Imam Shaukani ya kawo anan yace ya kamar raddi ga su cewa babu bambanci tsakankanin ruwa mai yawa da kuma mene ruwa mai wani wanda ke kadan kenan kenan ko mun yawansa ko mun kankantarsa duk abin da ya canja shi za mu duba idan wannan abin da ya canja shi min karari da kamar tabbatarsa ne to wannan yana nan tahor idan ko abin da ya canja ya canja shi ma'ana ɗaya daga cikin sifofinsa ba da kamar matabbatarsa ba ne ruwan ya wadatu ga wannan abu ma'ana ba shi da alaka da ruwan nan to shi wannan ruwa zai zama mai kenan zai zama tahir ne kawai fi nafsihi gairu mutahhir li nafsihi in kuma ka huta shi da ka huta shi da kanka ka ce gairu tahur Allah ka samu dace to a kasa ya sauke min nan ba ta shi da ko qala al imam al bagawi imam al bagawi ya ce fi sharhi sunna a cikin sharhi sunna mujalladi na biyu da kan shafi na hamsin da tara zuwa shafi na sittin waƙaddar ba'adu ashabin ra'ayi alma al-kafir alladhi la yanjusu bi an yakuna asharta azro fi asharta azro waƙaddar ba'adu ashabin ra'ayi waɗansu malamai ma'abuta ra'ayi su anan sun yi ƙoƙari sun kaddara alma al-kafir wai ruwa mai yawa alladhi la yanjusu wanda ke koda najasa ta shiga cikinsa ta gayyara shi ba zai zama najasa ba bi an ya kuna ashira azro fi ashira azro ya zanto ruwa wanda yake cikin wani mazubi ko gulbi ko kududdufi ko rami ko makamancin wannan wanda yake inda za ka kimanta zurfinsa zai kai zira'i goma wajen fadinsa ma zai kai zira'i goma to idan ruwa ya zanto yana da kammiya irin wannan kwantiti irin wannan ba zai koda ne ta shiga cikin sa ta gayyare shi ba za ta mai tasiri ba wa hadha tahdidun la yarji'u ila aslin shar'iyyin wannan gaskiya wani nau'i ne na iyakan cewa kiyasi ne wanda ba shi da makoma zuwa ga wani asali na shari'a yutamadu alaihi wanda za ci za a dogara da shi shi yasa imamu shaukani ya raddi ga irin waɗannan cewa wala farka baina kalilin wa kafirin in dai har wani abu ya jinkirta shi ko mun yawansa ko mun kankantin yawansa kan miya za a lura da kyau yawansa kan miya kenan yana da yawa bai da yawa to sai a duba abin da yake ya shiga cikinsa idan mai tsarki ne to yanzu ruwan nan yana tsakir ne gairu mutahir lamsihi a gairi amma in najisa ce wannan katan ba ma wani magana ya zama najasa kawai Allah shi kare mu to mu je mu koma can sama mun gama karanta nan ko a afwan qultu ni kuma mai sharhi sai ne ce amma alhadith allazi akhrajahu ibn maja amma kaga hadisin da ibn maja ya fitar da shi ka je ka duba sunan ibn maja mujalladi na biyu hadisi mai namba ta 831 har zuwa mai namba ta dubu biyu da dari hudu da tamanin da shida wa darimi da kuma imamu darimi ya fitar a cikin sunan nasa mujalladi na biyu hadisi na dari biyu da saba'in da uku an abdullahi bin mugaffal da isnadi har zuwa ga abdullahi bin mugaffal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafara bi'iran falahu arba'una zira'an عطنا لماشيته وهو حديث حسن انظر الصحيح للألباني قال شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من حفر بئرا دون دي هكا ريجيا to a hausa za mu ce wani rijiya ne koko ta rijiya za fa mu gane makam ilimi ne ta ko'ina na balla ya haka wata rijiya haka ne ko da tanisi a hausa rijiya mace ce a larabci ma rijiya mace ce mun gane wannan ko rijiya ma mace ce a larabci to falahu arba'ina zira'an duk wanda ya haka wata rijiya yana da zira'i guda arba'in nasa na kansa kawai wannan watan yana da dama atanan limashi ya tihi domin shayar da mene dabbobinsa wa huwa hadithun hasanin wannan hadisi ne mai kyau hadisi ne hasan amma mai kyau wajen malamin musulun hadith unzur sahiha ka ka binciki a silsilatul ahadith sahiha lil albani na imam albani hadisi mai namba ta 251 fala dalila haka ne ko fala dalila fihi to za ku ga an sa da rufa raf'a yayi fala dalilu me ya kamata ya zanto kenan fala dalila saboda na din nan nafiya ce ko liljins to Allah ka samu dace to kenan sai mu tabbatar da nasuba gurin nasuba ce za ta da lafazin zai dauka fala dalili fihi ala tahdidil ma'il kathir babu hujja anan na kokarin iyakance ruwa da cewa idan ya zama mai yawa abin da ya zama cikin sa cikin sa najasa ba zai iya gayyara shi ba la yanjisu wai cewa ba zai jin najist ba bi an ya kuna asharata azuru cewa wai dole sai ya kai zira'i goma fi asharata azuru ta zurfinsa zira'i goma ta faɗi kuma zanto zira'i goma li'anna alwadhiha min alhadith saboda baro-baro abinda ya bayyana daga wannan hadisin anna harimal bi'ri min kulli janibin arba'una zira'a cewa iyaka na rijiya hudud imana harim iyaka na rijiya shine ta kowane bangare ya zanto za a iya samun mene za a iya samun zira'i arba'in unzur fataha unzur to me za mu ce nan fatihu ko fataha wata abin da ya sani zan iya rike tambaya irin wannan saboda karatun da muka yi a baya da yawa an halarta to mu gani shin mun daidan gane karatun ko ko a tukuna har da saura ka sun shi karatun ka'idoji dole fa sai ana yi ana dabaka to unzur sai ka ce fathu babil inaya bi shar kitabin nukaya sun littafi ne domin in ka ce unzur ai fi'ili ne muta'addi fi'il amrin ko to fata sai zaman ful bihi kun gane to sai mu ce a ba haka za ka kawo shi ba za ka kawo shi ne da wajen hikaya mun gane hikaya za ka kawo shi ba da kokarin daba ka'idan na hau ba nan gurin misali allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gidul arham wa ma tazdad aya ce daga cikin ayoyin suratul ra'd ko allahu to kana son ka misali sai ka ce wanda misali kama zukira fi hadhihi al-aya ko kuma kallahi ya allamu ma ta'milu kullu unsa wa ma tajidu laham ba haka za ka yi ba sai dai ka ce mene kallahu ya allamu ma tahmilu kullu unsa mun fahimci wannan ko to kaga kafin nan sai ka ce harfu jarri wa lafzul jalala ta'adduban wa lafzul jalala a me za mu ce majrurun hukuman marfu'un lafza mun gane ko wa in kana mubtada ne dama can mubtada ne wa ma ba da hu khabar ko to amma nan saboda an zo da kaful jarri to hukuncin majruri ya ne anan to Allah ka sa mu dace Allah ka kare yassari mana na'am انظر فتح باب الإناية كذلك دوب لتاب فتح باب الإناية بشرح كتاب النكاية شرح وندا كما لتاب النكاية للمحدث علي الكاري نبو بمالي من حديث علي الكاري تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مجلد نفركو شافنا ko kuma juzu'i na farko shafi na ɗari da tara kuma galil imamul bagawi da kanin ne kuma imamul bagawi ya ci gaba da cewa wa haddahu ba'dhum waɗansu malami sun kokari su hadde su iyakance irin wannan ruwa wanda yake idan yana da kammiya da yawa najasa ta fada cikin sa ta gayyara wani abu nashi ba zai zama mene najasa ba bi an yakuna fi gadirin azimin ya zanto yana cikin kududdufi mai girma to kun ga bir can ba wai rijiya ce irin wacin nan nan ba a wanda take mai faɗi shine ake magana mun gane can a rijiya ba can bi'ir da magani ba wai rijiya ce tsokake irin namu tamu ba wacce kawai zira'in ka daya ya cike ta ba ba irin ta ba ana nufin kaman dai ku diddifi ne kaman gulbi inda ruwa ya kantari ya kan taru ya zauna mai faɗi shi ake nufi cikin lafazin hadisin na bari ne dama sai mun zo nan saboda za mu kara fahimtar shi insha Allah wa hadda ba'dhum bi an yakuna fi gadirin azim wadan sun kokarin iyakan cewa da cewa wannan ruwan wanda najasa ba ta iya mai da shi najasa ko da ta mai tasiri ya zama mene a cikin babban gulbi ko kuma kududdufi bi haisa law hurrika minhu janibun lam yattarib minhu aljanib alakhar ta yanda ko da ka zo wani gefen sa ka bubbuga shi ka karkada shi haka to wani gefen sa can bai ba ma zai san abin da ke ba tashi kaga wannan ba rijiya ce irin namu ba a ali wannan kududdufi kawai barin ce kududdufin kowa namu kowa zai fi gane kududdufin Allah ka samu dace lam yattarib minhu aljanib alakhar wa hadha fi gayatil jahala alimamin shokani ci gaba da cewa to yadda suka ɗauke shi haka dai to wani yana nuna jahilci nasu wanda yake ya kai matuka liktilafi a hawalil muharrikin muharrakin ko muharrakain to muharrikin ko liktilafi a hawalil muharrikin saboda sabanin halayen waɗanda za su iya motsa wani abu filkuwa wa da'af ko wa da'af wajen ƙarfi da kuma rauni akwai wani abin da yake misali inda za a je ɗauko dutse dan kareren dutsen da kuma nan ba za mu iya daga shi ba sai a jefa shi a cikin gududdufi a gefe kaga akwai yiwuwan kusan kowane gefe ya motsa kenan amma kai da dan hannunka ka zo ka yi haka ko shekara goma za ka yi can gefen me zai sa abin da ake yi Allah ka samu dace Allah shi da fahimtar da mu ashe kenan kokarin haddada iyaka na ruwa cewa sai ya kai kammiya kaza yawan kaza shi ne ba zai iya sa ya zama najisa ba kunna najisa ta fada cikin sa ta gayyar wani daga cikin sufufi nasa ashe ba ka da wannan damar in shari'a ko ta bayar to shikenan sai mu rike sai mu rike wa kana al-imam shaukani fi nil lautar imam shaukani rahimahullahu a cikin nil lautar yake cewa ka je ka duba mujallidi na farko abin nan shafi na talatin da na talatin daidai wali nasu fi taqdiril kalili wal kasiri aqwalun mubtada muakhar ko saboda na kira ne wala yajuzu libtila bin nakira wali nasu fi taqdiril kalili wal kasiri aqwalun laysa alaiha asaratun min ilmin yace malamai suna da zantuttuka da yawa dangane da abin da ya shafi ruwa mai yawa ko kuma kaɗan amma fa gaskiya babu wani wata alama ta ilimi wacce za a doganta a kanta kenan babu wani hujja na ilimi a kai kenan idan shari'a ta haddade mana to shine za mu komo mu rike na shari'a idan ko shari'a ba ta haddade mana ba ashe kaga ni da kai ba mu da dama mu ce za mu haddade Allahu a'lam to bari mu koma can mutane ko wama fauka kullataini wama dunahuma haka ne wama fauka kullataini wama dunahuma menene yake nufi da wannan lafazin yana son ya ƙara fassara mana wa wala farqa baina qalilin wa kafirin ne wama fauka kullataini duk abin da yake saman fiye da to mun fassara shi da tulu ko jarra duk abin da yake saman tulu biyu wama dunahuma da abin da bai kai su ba ko da ruwan najasa ya fada cikinsa in dai har ya gayyara ɗaya daga cikin sufofinsa ya zama najis ko mun yawa ko mun kankanta to ya sauke mana nan ba ta bakwai ko sai mu je wancan shafin za mu gani ka ibn turkaman ibn turkaman yake cewa fil aljawhar naqi Allah mai iko kadi wani suna tsaftataccen jauhari aljauhar naqi aljauharu annakiyu jauhari tsarkakakke wanda aka tace shi aka tsaftace shi wani ma shi da ya tashi ya samu littafin shi ne al-musaffa al-musaffa abinda aka tace shi to ina alarmomi in alarmomi sun zagaye juna sun yi karatu akan ce suna musaffa ko sun yi musaffa ko a yan uwa ba musaffa ba ne musaffa shine daidai in Allah yadda domin musaffa shine abin da aka tace alarma kun san majalisa akwai alarmomi suratul muhammad masalul jannatin lati waidal muttaquna fiha anharun min ma'in gairi asin hadde zuwa da wan harun min asalin da korama na zuma wanda aka tace in Allah da sai na gayyace ku yan uwa Allah shi kai mu lafiya Allah ya saka da alheri musaffa ba a ja daga saffa ya siffu musaffi ismul fa'il musaffa ism maf'ul ko ko kuma makan kamar yadda muka yi cikin lamiya sun na'am نعم وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي wannan aljawhar nakidin zaka same shi a gefe zail wutsiya ko ma'ana gefe janib a gefe zaka samu wannan bayani ko kuma wannan aljawhar nakidin a gefen sunan kubra na imam al-baihaqi kamar hashiya kenan zaka samu an buga shi a gefe juz'i na mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da sittin da biyar yake cewa shi ibn turkaman wa kadik tulafa kadik tulafa fi tafsirin kullatini hakika malamai sun yi ƙari juna ilimi iktilafin shadidan ƙari juna ilimi mai tsanani dangane da kullatini din nan fa fussira ta bi hamsi kurabin sai aka fassara su da cewa bi khamsi qurbin ai kullatin kullatani da ake nufi cikin hadith din shine sai ya kai kaman kimar qurab guda biyar menene qurab wani wata jaka ce mai girman gaske mai fadin gaske bari mu dan kwatanta da mangalin jaki wanda akan zuba ruwa a ciki to shine suka ce sai ya kai irin wannan guda biyar sannan shi ne kullata ni to yan uwa idan muka dauki tulunmu na yanzu kun gane watan kullata ni dai ana fasara shi ne da kulla din ne amma zahirin yafi haka ina jin kila Allah ta saka malamanmu da alheri kokarin kusanto da abin ne zuwa ga fahimta domin abin da kake da shi a cikin abin nan kalca naka shi kake buga misali da shi abin da kuma baka da shi to kaga zai wahalan ganewa shi yasa akwai wasu gurare a cikin wajen rabon zakka a cikin motsa in ka zo nan gurin sai dai kawai kai ta karatun kai ta karatun to akwai ma'aunai da dama da za a ta faɗo maka su baka san su ba baka san irinsu ba a yanzu ma sun bace ko su kansu larabawan inda zaka tuntuɓe galibin marasu shekaru a ciki sosai yanzu ba san su ba ba su ma taɓa gani ba to Allah ka sa mu dace amma yana da kishi yasa yake da kyau malamanmu ya zanto suna da wayewa kan abin da ya shafi abin irin abubuwan da zamani ke suke samantuwa a zamanna daban-daban suke jaddadantuwa saboda da zaran sun tashi karantar da mu irin ka suka ka mana Allah ka samu dace wa bi arba'in waɗansu kuma sun fassara kullatani da cewa sai ya kai qurab guda waɗannan jakunkuna guda hudu wa bi arba' wasittina ritla waɗansu kuma sun fassara shi da sai ya kai kimar ritli guda sittin da hudu wa bisnaini wa talatina waɗansu kuma sun fassara shi da cewa sai ya kai ritli guda talatin da biyu haka ne ko wa bisnataini wa talatina wa bil jarrataini mutlakan waɗansu suka ce a'a tulu dai guda biyu kawai tasniya ne na jarratun وبالجرتين بقيد الكبر كبر كو ko kuma kibar yawwa kibar madalla barakallahu fikum waɗansu kuma sun kokari sun ce a'a tulu guda biyun da bai wucewa amma manya shine bai kaidil kibar sun yi kaidi sun yi specifying ya zanto tulu ne guda biyu amma fa manya wabil khabiyataini khabiya ita ma jaka ce ta fata mai faɗi wacce ita ma na ɗaya daga cikin containers da suke amfani da su a da can domin laraba domin zuba a hatsi ko ruwa ko makamancin wannan wal khabiyatu al jubbu fa zahar bi hadha jahala miqdar kullatani fa ta'azzara al amal biha wal khabiyatu al jubbu khabiya anan ita ce al jubbu ita ma dai jaka ce banda al jubbun cikin qur'ani wannan rijiya ce fadahar bihaza to da wannan ne yanzu zai bayyana tun mana karara jahala miqdaril kullataini cewa ashe su kansu malaman da suke kokari su sharhin irin waɗannan hadisai cewa ba su san ko sun jahilci miqdarin ruwa wanda ke za a kamanta shi da kullataini din nan fata'azzarar amal biha ashe kenan yin aiki da waɗannan harsashe na malamai zai zanto ya wahala kenan ma'ana zai zama za a bar shi ba za a aiki da shi ba kenan kawai formula shine komin yawan ruwa komin kankantar ruwa matukan wani abu laisa min qararihi ya shige shi ya canja ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku to shikenan ya zama najis idan kuma min qararihi ne kenan wannan ya zama tahur yana nan zaka ibada da shi amma idan wani abu ne ya stagni anhul ma'u galiban to wannan sai ya zama tahir ne amma gairu mutahhir nafsihi Allah shi da fahimtar da mu ya kan shi kenan ko qultu ni kuma sun ce amma hadith ibn umar amma hadisin abdullahi ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa lalle manzon Allah sai da mincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza balagal ma'u qullataini qullataini me zamu yi mishi lirabi malamai idza balagal ma'u qullataini zan fassara shi da hal ne ko ko tamiz ne ko ko menene za mu yi shi lirabi to zan bi bashi idza balagal ma'u qullataini idan ruwa ya kai cikin tulu guda biyu kina ana son a maka bayanin ibhami ne na balaga ko kuwa hali ne na ma'u min min qilalin hujirin na daga tulin hijir lam yanjisu shay'un ba wani abin da zai najasta shi kamar misali ne akwai tulu da ke zuwa da shi daga zamfara mu ce idan ruwa ya kai cikin tulun zamfara shikenan lam yanjus lam yanjisu shay'un misali mun gane ko kilali hijir kenan fa huwa hadithun da'if wannan hadisi ne da'ifi bi hadhihi ziyada da ziyadan da karin min kilali hijir akharajahu ibnu ada ibnu addi fil kamil kaje ka duba juz'i na shida shafi na dubu biyu da dari uku da hamsin da takwas fi tarjama al-mugira bin siklab karkashin tarjama tarihi na al-mugira bin siklal wa qala anhu amma ma yarwihi la yutabu alaihi sannan ka da bayani cewa amma ma ya ruhi ma din nan musuliya ce mafi yawan hadisan da shi yakan ruwaito la yutaba alaihi ba masa mutaba akai wa qala ibn hajar ibn hajar ce fil talqis fi talqis shafi a juz'i na farko shafi na 29 an nugida hadha munkarul hadith shi munkar munkarul hadith wal munkarul fard bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda ko kala ya ce cikin juzi na farko shafi na talatin wal hadisu gairu sahih to wannan ne zamu ci ne ya muke karanta shi yani ko yuna yani ko to amma din su shi sai ka ce uniya domin yi qur'u fil madi majhulan amma wai fassaru maluman kun gane akwai af'al din da in ka zo karanta su a madi sigan madi su to za ka zo da su ne da sigan majhuli kamar misali idan mutum ya rasu sai ka ce tuwufiya ba za ka ce tawaffa ba misali ya shahara sai ka ce mene ustushhira zaidun bi kaza wa kaza wa kaza wa kaza ya shahara zaidu ya shahara da kaza da kaza da kaza da kaza kamar misali ya buga idan mutum ya buga hujja da wani baiti na waki zaka ce menene ustush afwan idan yayi shahada sai ka ce ustushhida yayi shahada kenan mun gane in ka ce ko istashhada wane kaza kaza kaza ma'ana ya buga hujja kenan da waka to Allah ka samu dace Allah ƙara fahimtar da mu akwai irin waɗannan al'alfaz allati tukura majhulan wa tufassaru ma'luma to yani ma'ana bi hadis ziyada ma'ana hadisin bai inganta ba da wannan ziyada din min kilali hujur ko to bari mu kuma cikin matani can kenan yanzu abin da zamu tafi akai shine ruwa komin yansa komin rashin yawansa idan wani abu ya shiga cikin sa ya jinkirta shi to shi kenan za a dauke shi a matsayin menene idan najasa ce to ruwan ya zama najasa idan kuma abin da yake sagani anhul ma'u ne galiban ko adatan ko tabi'atan to shi kenan yanzu ya zama mene zahir fi nafsihi duna mutahhir nafs ligairi wa mutaharrikun wa sakin wancan nan ita ce wala farka baina kalilin wa kafirin ita ce matsala ta hudu wa ma fauka kullataini wa ma duna kuma wa mutaharrik wa sakin wannan ita ce matsala ta biyar wa mutaharrik sannan kuma shi ruwa yakan zanto mai motsi wa sakin da kuma wanda yake tsaye cir ba guri da to idan muka duba namba ta bakwai kasa afwan lamu namba ta takwas ko jazakumullahu khaira la dalila al farqi bainal ma as-sakin wal mutaharrik fi at-tahiri in dai dangane da tsarki ne babu wata hujja da cewa ruwan nan ya siffanta da motsi ko kuma rashin motsi amma hadithu alladhi akhrajahu muslim amma hadisin da muslim ya fitar da shi to bari dai mu ci gaba mujalladi na farko hadisi mai namba ta 236 har zuwa mai namba ta 230 afon mai uku ne afon hadisi mai namba ta 236 zuwa mai namba ta 283 wa ghairuhu da wani muslim din an abi hurairu ta kala daga abu hurairu ta ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaktasilanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi alma fil ma'i da'im wa huwa junubun kada ɗayan ku ya kuskura ya yi wanka kada wani mahaluki daga cikin ku ya kuskure ya yi wanka a cikin ruwan da yake tsaye cik alhanin yana mai janaba alwawu wa ulhal alhanin yana mai janaba wa jumlatu huwa junubun jumla ce mukawwana min al-mubtada wal khabar fi mahallin nasbi hal fakalu ya aba hore suka ce ya abu hurairah kaifa ya fa'alu to ya mutum zai yi kala sai abu hurare ce ya tanawalu hu tanawulan shi ke sai ya rinka ɗiban shi ɗiba ruwa ne raket in ka zo za ka yi sai ka rinka ɗiban shi kana zuba a jikinka kana wankiya wa fi lafzin li ahmad wani lafzi na imam ahmad kuma mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sha shida wa abu dauda da abu dauda mujalladi na farko hadisi mai namba ta ɗari biyar afwan hamsin da shida da mai namba ta saba'in la ya bulanna a hadukum kada wani mahaluki daga cikin ku ya kuskure ya yi bauli filma idda'im a cikin ruwan da yake tsaye guri ɗaya cik stagnant water kenan ko wala ya ta sulfihi min janabatin kada kuma ya kuskure ya wanka cikin sa na janaba wa fi lafzul bukhari cikin lafzin imam bukhari mujalladin farko hadisi mai namba ta ɗari uku da arba'in da shida ma'al fathi amma yanzu za ka duba kai adalci ka je ka duba wanda ke hada da sharhin fatul bari ne la yabulanna dan ka ga menene ibnu hajar ya ce a ciki la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri kada dayan ku kuskure ya wanka a cikin ruwan da yake tsaye cik a ciki wa alladhi menene la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada dayan ku kuskure ya yi wanka a cikin ruwan da yake tsaye guri daya alladhi la yajri manzo sallallahu alaihi wasallam kamar inda aka hudu sai ya fassara alma'u daim da cewa alladhi la yajri shine wanda bai gudana thumma yaktasil fi sannan kuma sai ya shiga cikin sa ya wanka wa fi lafdhil lafdhil lafdhil tirmidhi a mujalladi na farko hadisi mai namba ta ɗari da kuma mai namba ta sittin da takwas sun mai ya tawabba'u minhu na'am sannan kuma sai ya alola daga wannan ruwa ɗin alma'idain ba fafil hadis a cikin wannan hadisin da muka gani da ruwayoyinsa ta rugnasa nahayun an an yabula fil ma'idain akwai hani da aka samu cewa kada wani ya kuskure ya yi bawali a ina a cikin ruwan da yake tsaye guri ɗaya sun mai ga tasulmin sun mai ga tasulmin sannan kuma sai ɗiba ya wanka da shi daga shi walaisa zalika na karanta ko mu abin da kyau bari mu koma ba fa fil hadith nahyun an an yabula fil ma'id da'im a cikin wannan hadisin akwai bayani cewa akwai bayani kan hanin kada mutum yayi wanka yayi bauli a cikin ruwan da yake tsaye guri da sun mai ta minhu sannan kuma sai ya wanka cikinsa abinda za a in an kalli hadisin kararken za a iya ɗauka wale sa zalika malam ya ce ba haka ake nufi ba li'annal ma'a ta najasa to ai ruwan in an yi boli ya jinkirto ai ya riga ya riga mene ya zama najasa bi hululi zalika al fihi saboda sauka ko kuma shigan wannan fitsari cikinsa wa in lam yugayyir ahadu asafihi ko da bai canja wa illam yugayyir ahada awsafihi ko ko da ko bai canja daya daga cikin sifofinsa ba wal qawl bit tanjisi ya hataju ila dalilin shar'iyyin sannan ma fatawa akan cewar ruwan ya najastu ma ya hataju ila dalilin shar'iyyi na bukatan dalili hujja ta shari'a wa laysa lana dalilin yufidu zalika to gashi kuma babu wani dalili ba mu da wani dalilin da ke nuna haka fa baqiyal hadithu ala nahyi wannan hadisin kenan zai tabbatu ko ya ci gaba da tabbatuwa akan hanin lilba'il hani ne ga shi wanda zai yi fitsarin ismul fa'il ne na bala ya bulu an yaktasila aw yatawadda'a hani ne akan kada yemene kada ya wanka ko kuma ya alula cikin sa kenan mutumin da ya zo ya ya zo yayi boli ya yayi boli a wannan ruwan to har an hana shi kada shi ya diba ya boli ya alula ko ya wanka mun fahimci wannan ko amma bayan ya tafi kai sai gashi ka zo ka tadar da ruwan baka ga wani abin da yake nuna cewa zaman najasa ba baka san yi bawali ba baka ga wani abin da ke nuna zaman najasa ba kai kai wa alwala da shi ko kai wanka menene kai a gurin ka tayyurin wala hulin tifabihi ma ada zalika amma zai iya amfanantuwa da ruwan saba abin da ke koma bayan haka zai iya ɗiba da ɗibar ruwan yaban shuka da makamancin wannan wa gairul ba'il wani mai najasa mubahan lahu ruwan yanzu ya zama mushi halas ne shi afwan wa gairul ba'il wani mai yin bawli kamar da dan bayani ba wani mai yin bawli mubahan lahu ruwan ya zama mushi halas ne a gare shi al-iktisalu yin wanka wal wudu da kuma yin alula kenan kai ka zo baka san ruwan an yi bauli ba yanda ya bayyana tun maka gashi lafiya lau to ka iya diba kai alolanka ka iya diba kai wankanka mun fahimci wannan ko shi wanda ya baulin a ciki shi aka hana shi karye mene to yanzu hanin yana tare da umumi ko bai da umumi yana da kususi ne hanin bisa ga bayanin da malam yake mana nan hanin anan ba am ne ba hani ne wanda yake da kususi ga wanda yake yi bauli a ciki ko ya san cewa lalle an yi bauli a ruwan nan su ba za su yi amfani da shi ba amma wanda yake zo ya ɗiba bai sani ba shi ke nan mai tsafta ne a wajen shi mai tsarki ne a wajensa unzur tarhu tafrib ka je ka duba tarhu tafrib juz'i na biyu shafi na talatin da biyu da kuma ihkamul ahkam na al'amudi ko kuma sharhin umdatul hakam na abin da mujalladi na farko shafi na 21 wa kana ibn hazm fil muhalla ibn hazm yake cewa a cikin muhalla juz'i na farko shafi na 184 wa amma qauluhum amma kaga magana da malaman sukan yi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an naha an lingi masil an lingi masil junubi a ningi masul junubi domin hamza ta wasu ne ko yawwa daga gamasa ya gami su sai aka yi karin alhamza da nonon to alhamzan ta zama hamza ta wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hayi yayi hani akan nutsan mai janaba fil ma'i da'im a cikin ruwan da yake tsaye guri da likai la yasira musta'milan dan kada ya zanto musta'milan ko musta'malan din kada ya zanto yayi amfani da shi fa batilun wannan fatawan ba daidai bane ba daidai bane ko kuma musta'malan kada ya zanto wanda za a yi amfani da shi wajen sarki fa batilun wannan ba daidai bane haka jama'a mun dai fahimci abin da ke son imna ko shi ruwa wanda yake tsaye guri daya a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine wanda ya bauli a cikin sa ko ya gani gashi karra ko yana da ilimi tabbataccen ilimi karra an yi bauli a cikin sa su ne kawai waɗanda aka hana ashe wanda ba shi da ilimi a kansa cewa an yi bauli cikin sa makamancin wannan shi in ya zo ya istimali da shi yana mai tsarki tsarkin sa yayi Allahu alam bari mu koma cikin matani ko wa musta'malun ga matsala nan ta shida wa musta'malun sannan kuma shi ruwa akwai wanda yake an yi aiki da shi wa ghaira musta'malin da kuma wanda ba ya amfani da shi ba musta'mal shine wanda yake wani yayi amfani da shi ya rage gairu musta'mal wanda yake ba ya amfani da shi ba yanzu na ka ɗibo shi daga rijiya ko kuma zai sauko da aka tara shi daga famfo to malam ya soke min namba ta tara ko alma'ul musta'mal ruwa wanda aka yi amfani da shi huwa alma'ul munfasal ko ka munfasil ismul fa'il ne huwa alma'ul munfasil shine ruwan da ya rabu an a'dha'il mutawaddi ga ya rabu daga gababban mai alola ka ɗibo ruwa kana wanke hannu haka sai ruwan ya rinka daddaga yana taruwa shine shine imanin ke nufi anan duk ruwan da ya rabu da gaɓuɓɓan mai alola ko mai wanka walaisa zalika walaisa zalika ba haka bane li'annal ma'a tanajjasa bi hululi zalikal afwan na ga na dauke wani guri ne alma'ul musta'mal huwa alma'ul munfasil shine duk ruwan da ya rabu daga gabuba ana za'il mutawaddi aw almughtasil mai alola ne ko kuma ko kuma mai wanka ne na je nayi wanka na janaba sai ruwan ya zanto ya tattaru to me hukuncin wannan ruwa afwan na je nayi wanka na janaba ruwa ne abokiti sai na diba ne wanka da shi to sai na rage to wannan ragowan shi ne ake taji akai ba wanda ya tattar ba war wanda ya na rage da ma an kawo muktasil ko kata an dai ruwan da ya amfani da shi wanke jikinsa yanzu ya zama shi ne ya zama najis ya zama najis wa dalilu ala anna al ma'al musta'mal dalili akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi tahirin mai tsarki ne na'am fi nafsihi ga kansa ma akhrajahu al-bukhari shine hadisin da imam al-bukhari ya fitar da shi mujalladi na farko hadisi mai namba ta 301 ma al-fati amma kaje ka duba tare da fatul bari wa muslim da kuma imam muslim hadiya mujalladi na uku hadisi mai namba ta 1234 raka da kuma wanda ke da namba ta 1616 wa gairihi ma da makamancin su an jabiri bin abdullah kala daga jabir dan abdullah ya ce ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uduni ba ya uzuni ba ne wannan akwai gyara ya uzuni ne khatumun matabai ne insha Allah wa ana maridun alhanin ina mai rashin lafiya alwawa hal la a'fika فتوضأ وصب وضوءه علي لا أعفك بزن باك لافيا با أما ما أنسى bari in baka wani abin da zai taimaka maka wajen mene jumla ce kaman an yi nafi amma ba shi ne mafhuminta ba ba shi ne ta ba kamar misali la abalaka sai a ce shi baka da baba wa irin waɗannan mu samu an nihaya fi garibul hadis za ga ya fi fitan mana da su da fatul bari ma fatawabba'a manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi alula watan bari ya taimaka mishi da wani abin da yake da fatan Allah ya bashi lafiya fa tawda sai yayi alula wa sabba wudu'ahu alayya sai ya kwarara ruwansa a kaina ma'ana wannan ruwan da ya diddiga ya taru bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wanke gaba sai ya diba sai ya zuba mishi kenan na nuna cewa mene alma'ul musta'mal tahir ne ko ko gain mutahhir a tahir ne ko wa amma dalilu ala anna al-ma'a al-mustamal mutahhir li ghayrihi ku lura da kyau al-ma'u al-mustamal tahir ne ga wannan hujjan din in ba mai tsarki bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kurara mishi ba wa dalilu ala anna al-ma'a al-mustamal dalili akan ruwan da aka yi amfani da shi mutahhir li ghayrihi zai iya tsarkake waninsa ma akarjahu abu dauda mujalladi da farko hadisi mai namba ta casa'in da ɗaya har zuwa mai namba ta ɗari da talatin an ibini aqil an rubayye binti mu'awwiz ga ta fa'ida binti ana mata lirabi da badal to ku duba an rubayye ba an masunar jarra da an ba to irin idan aka samu lafazin bint ko ibnu yakan ɗauki wasalin sunan da ya zo kafin sa ne anin rubayyi sai a ce mene binti inda an ce ne kalat arrubayyi'u sai a ce mene bintu ra'aitu arrubayyi'a sai a ce mene Allah ya saka muku da alheri binti binti mu'awud ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da mincin Allah su fita gare shi masaha bi ra'sihi ya shafi kansa min min fadli ma'in daga wani ragowar ruwa kana fi yadihi wanda ke hannunsa wata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ɗibo ruwa na'am ya ɗibo ruwa ko kuma akwai ragowar ruwa a hannunsa shikenan sai ya shafi kansa wa huwa hadithun hasan wannan hadisi ne hasan فهذا يدل على أن الماء المستعمل wannan kenu wannan hadisin yana nuna cewa kenan ruwan da aka yi amfani da shi tahirin mutahhirin ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa falau kana gairu mutahhir da dai a ce ba mai falau kana gaira mutahhir gaira mutahhir da dai a ce ya wazanto wani mai tsarkakewa da musta'amalahu annabi sallallahu alaihi wasallam fi fardul wudu da manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da shi wata wajen wata wajen wanke wata gaba da wajibi ne a wanke ta cikin alola wa kuwa masur ra'si shine wata gaba da ya wajaba a shafe ta cikin alola wa kuwa masur ra'si shine shafan kai mun fahimci wannan ko kenan abinda malam yake nufi da wa musta'mal wa gaira musta'mal ruwa wani lokaci kan siffanta har ila da menene wanda aka amfani da shi da kuma wanda aka ba amfani da shi ba wanda ba amfani da shi ba kaza wannan ba magana a kansa shi kawai za a ibada ne da shi wanda ko aka yi amfani da shi idan dai har babu wani abin da ya canja ɗaya daga cikin siffofin nan nasu guda uku wannan za a amfani da shi wajen ibada wanda ko kaga tabbas an canja shi a ɗaya daga cikin siffofinsa ya canja dalilin amfani da shi da aka yi kamar misali ka ɗibo ruwan sai ka gan shi da launin sabulu na ko kuma ka zo za ka abu za ka shaƙa sai ka ji warin sabulu kai tsaye kawai ko omo ko makamancin wannan to wannan automatically ka san cewa mene ya fita da kahiyacin sa na mai tsarkake wannan sa Allahu alam Allahu alam insha Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya kai mu sai mu tashi albabu tsani abinda Allah sun ta'ala ya bamu iko muka karanta muka bayani daidai Allah shi mamu ladan gaba ki da wanda kuma ne kuskure Allah shi fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara ina nana tauna ba uwa ni ma ɗalibin ilimi ne wannan ko ina ne bana jin nauyin faɗi ko kuma makamcin wannan kamar yadda yake kowa ɗalibin ilimi ne kenan ina buƙatar a mun tambihi inda aka ga ko aka ji wani abin da yake sabanin nassi ne na shari'a mun fahimci wannan ko sai dai ya zanto bil hikmati wal maw'izatil hasana Allah ya sa mu dace ban sani ba ko da tambaya na'am na'am na'am na'am barakallahu fikum na'am yana nan tahur abin shi insha Allah ta'ala mai ya ne ko ko mara ya eh ai istisna nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma lafazin kamar yadda shi ma malamin nan yayi mana illa ma ghayyara wannan ijma'in malamai ya tafi akai duk malamai sun mu duba kitabul ijma duk malamai sun tafi da bidatul mujtahid duk malamai sun tafi akan in dai har ɗaya daga cikin launin ruwa ɗin nan a sifofin ruwan nan guda uku wani abin da ya shiga cikin sai mata sai mata tasiri ya canja shi shikenan musamman najisa to ya zama najisa wannan babu wani wanda ya saba akan haka insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am to na'am eh nam nam eh in za a sami in za a samu ruwa sai an ji nagoya an yi tafiya mai nisa a samu ruwan nam ruwan da aka masha Allah ba a zuwa da ruwan da aka yi alula za a tara shi ne Allahu akbar to kaji gaskiya ne lallai wannan wannan lallai wanda yake yan mu yan bana bakwai ma'ana waɗanda muka zo yanzu yanzu ba kowa ne zai gane shi ba waɗanda suke gurin da akwai matukan karancin ruwa ruwan da aka yi alola da shi za a tare shi a sake eh in ya kwanta a ɗiba kuma a wani amfani da shin to wanda ya je irin wannan gurin shine zai fahimci abin da ake nufi da mustamala nan gaskiya ne Allah saka da alheri wa alaikum salam wa na'am na'am ruwan da najisa ya fada cikin sa na'am ya insha Allah ya zama mishi mai zarki insha Allah kamar mai bacci ne ya je ya kamar mutum ne ya bacci lokacin sallah fita amma ba da ba, ba lokacin sallan ba lokacin lokacin sallah ta shiga ya bacci shikenan har lokacin sallan ya bata sannan ya tashi kaga shi in zai sallah nan me zai zama kala'i ko da'i kaga shi mai da'i ne abin shi na'am na'am idan ya gama amfani da shi na'am to abinda malam fikir sukan ce shine idan akwai sauran lokaci sai ya sake wannan alolan ko kuma wankan ya sake mai da sallah idan ko lokaci ya riga wuce shikenan Allahu alam na'am to malam kai ne na garke saboda akwai wani magana ne da nake son zamu dan yi nan Sufofi na shi na'am.
idan aka yi amfani da wani abu na'am aka kawar da wannan najasan da ya fara eh madalla ruwa ne wanda yake najasa ta fada cikinsa sai aka gusar da najasan ko kuma aka sa wani sinadari ya tsarkake shi ko kuma aka kara mishi kammiya wani kwantiti na ruwa cikinsa sai gashi ruwan ya dawo tsaf-tsaf to me za mu kira wannan ruwan tahir mutahir koko tahir bi nafsihi na'am sai mi mene sai mu koma al'aslu ko za a yi alistishab kenan alistishab ka gane yanzu wani abu na da ya daga ya shiga masa shikenan ko da ke ban tambaye ka ba ya canja shi ko bai canja shi ba